نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kanin wata 28 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1444 hijira ta manzon kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ne dace da 24 ga watan goma shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullah ta'ala yan uwa idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata har yanzu mana karatu ne a cikin fasali na biyar a cikin wani littafi gabar da malin ke mana bayani game da madakhilu shaitan hanyoyin da shaitan yake shiga wajen halakar da dan adam malin ya ne mana bayanin su ɗaya bayan ɗaya ya kawo mana na farko da na biyu za mu tashi na uku ita ce hubbud duniya malin ce daga cikin gaɓoɓi ko hanyoyin da shaitan yake bi wajen halakar da mutane shine akwai hubbud duniya sanya musu san duniya عليك لقد زين الشيطان الدنيا وزخرفها في قلوب كثير من الناس حقيقة تبس شيطان يا قواتا ومتاني دنيا يا كما زينا مسئتا ya zayyana ya zayyana ya zayyana duniya a cikin da yawa daga cikin zuciyar mutane farakanu ila farakanu ilaiha watma'annu biha sai da yawa daga cikin mutanen suka karkata zuwa ga ita duniyar watma annubiha kuma suka samu nutsuwa cikakkiya da ita bal wa abu alaiha binawadirihim malai ce barma abin nasu hayya kai da da yawa daga cikinsu sun rike duniyar irin rikon da ake wa abu da fiƙa ko kuma da haƙori kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mu rike sunnarsa da sunnar khalifofinsa shiryayyu ya ce abu alaiha bin me bin nawajis ya ce murke su da me da haƙori aka ce an nawajib shi ne galibi ana fassara shi da fika amma dai kuskure ne ba an nawajis ba fikoki ba kenan su ne tarami tarami haƙorin ƙarshe haƙorin ƙarshe na cikin baki su ake cewa an nawajis idan ka rike abu da haƙorinka na ƙarshe za ka gato da wahala iya fincike shi idan ka danne haƙorin ƙasa da na sama za ka ga da abin da ka kama da shi to cire wannan abin ko bincike shi zai yi wahala to da irinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mu rike sunnarsa da sunnar khalifofinsa shiryayyu to za ku ga wasu daga cikin mutane rikonsa da duniya ya kai su ma sun yi wa duniya irin wannan rukon ma'ana irin rukon da sakinsa sakinta zai musu wahala wa nashabu fiha aghfarahum sun kakkafa faratunansu akai irin yadda ka san isan idan damisa ko kura ta kama abu take kafa faratunanta akan abin ta yadda zaka ga sun nitse a cikin abin ta yadda da wahala abin ya iya faucewa daga hannunta to haka wasu daga cikin mutane suka kafa faratunansu daga a cikin al'amuran duniya eh ma'ana sun rike da baki kuma sun kafa da farci kaga ba bari kenan suna ciki har abada Allah ya Allah ya tsare mu fa fiha yu'aduna malai ce idan kaga suna yin adawa to cikin lamarin duniya ne duk wanda kaga suna rigima da shi suna fito na fito da shi ba sa ga maciji da shi in ka duba ba akan lahira bane a duniya ne a kanta ake fito na fito wa alaiha yatanafasuna akan ita kuma duniyar ne ake rige-rige ake tsere ake musabaka idan kaga ina so na riga ka ko kana so ka riga ni ina so na wuce ka ko kana so ka wuce ni to ka duba ka da kyau kaga wancan abin da ake so a riga a je zuwa gare shi menene sai kaga abin duniya ne tara duniya ne samun duniya ne matsayin duniya ne wani abu ne da duniya ake so a samu to sai kaga duk mutane akan abin da suke rige-rige kenan wa min ajliha yatabaghabuna wa yatahasaduna kuma saboda ita duniyar ne suke yin gaba da kiyayya wa yatahasaduna kuma suke yin hasada tsakanin junansu idan kaga mutum da mutum ba a ga miciji gaba ce tsakaninsu abinda bawshi yake cewa wai kamar annabi da arni to ka kalli dalilin da ya haifar da gabar da kyau tsakanin wani da wani zaka ga ba wani abu ne na addinin musulunci ba ba wani abu ne da yake da alaka da addini ba a'a abu ne da yake da alaka da duniyarsu kawai eh abu ne da yake da alaka da duniyarsu ko zamantakewar su ko kasuwanci ko wani abu da sauransu shine hada wannan gabar da sauransu ma'ana ba akan Allah madaukakin sarki ake gaba ba to kaga duk gabar da ta juye ta zama saboda duniya to babu alheri a cikin ta haka nan hasada idan kaga wani ne wani hasada to akan abin duniya ne eh saboda ya fi shi matsayi ya fi shi muƙami ya samu wani matsayi na siyasa shi bai samu ba ko ya samu wani matsayi na sarauta shi bai samu ba ko ya fi shi dukiya ko ya fi shi kaza ko ya fi shi kaza zaka ga akan haka ake hasada eh wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba a yin hasada sai akan abubuwa guda biyu hasadar da aka yadda kai fara hasada ita ce kai ta akan abubuwa guda biyu ita ma ba kuma buri zaka yi abin da yake wajen mutum ya gushe ba ya dawo wajen ka a'a ita abin da ake nufi shine irin abin da wancan ya samu yake yi kai ma Allah ya baka kai ita ce hasada da ake nufi annabi yace tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutumin da Allah ya bashi dukiya dukiyarsa kuma yake amfani da ita wajen taimakon addinin Allah da taimakon mutane to babu laifi a cikin zuciyarka ka rinka ji kai ma ina ma Allah ya baka dukiya irin ta wani danka irin aikin sa wannan babu komai ina fata an fahimta yan uwa kaga anan wajen ai ba fata kake dukiyar ta su ta gushe ta dawo zanka ba ko ita ko hasada asalinta abinda take nufi shine zawalu ni'matil ghayr tamanni zawali ni'matil ghayr ka rinka buri da san lallai a ni'ima da take hannu wanta gushe ta wajen ta dawo wajen ka haka nan mutum nabi shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi alqur'ani ko ya bashi ilimi ya tsayi da wannan ilimin nasa wajen karantar da mutane da aiki da shi yadda ya kamata to sai ka ji a cikin ranka kai ma ina ma Allah madaukakin sarki ya baka ilimi da karatu irin nawa ne kai aiki da shi kamar yadda yake aiki da shi wannan shi ma ya halatta babu laifi to kaga irin wannan hasada annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce babu laifi sai ka iya yin ta to amma mu duba mu ga dan Allah yanzu a cikin wadannan abubuwan muke hasada duk wanda ka yana dan uwansa hasada a cikin wannan ne ba ko kadan ba wani in ma kuɗi yake so ba ba wai yana yana so a bashi kuɗi bai dan ya aiki irin da wancan a'a yana so ya samu kuɗi ne kawai dan ya ketare ni eh dan ya shiga cikin tsara idan ya wuce wanda suka wanda suka wuce shi wanda kuma suke bayan sai musu bintin kaushi kenan kawai ya tara abubuwan duniya Allah madaukin sarki gyara zakatan ba malai ce wana fadha fihim iblis khattahu haythu qala har sai dai kai iblis shedan ya zartar da shirin da yayi akan mutane lokacin da yace abinda shedan ya shirya zai aiwatar akan mutane to mutane sun bashi dama shedan ya sami iko da dama ya zartar da wannan tsarin nasa lokacin da ya ce da Allah maɗaukakin sarki la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'ina lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kore shi sai ya ce ya ubangiji la'uzayyinanna lahum fil ardi lallai zan kawata musu wa kenan da annabi Adam da ƴaƴansa gaba ɗaya zan kawata musu fil ardi a doran ƙasa me zai kawata musu dukkanin wani abu mara kyau dukkan abin da yake mara kyau abin da yake saban Allah ne abin da za a yi tir da shi abin da za a yi Allah wane da shi shedan yace zai kawata mana shi ai na zai kawata mana shi shine a cikin ƙasa a wannan duniyar da muke rayuwa da ita to kun ga duniyar kenan ita ce shi target din shedan duk abin da shedan yace zai dama ina yace zai yi shi a cikin duniya shine al-ardun ai eh shine al-ardun da ya faɗa yace fil ardi a doran ƙasa ai doran ƙasa akwai akwai doran ƙasan da ba duniya bane babu saboda haka fil ardi din da ya faɗa shine a duniya to kun ga ya sa mana san duniya ya sa mana fita daga hanyar Allah ya sa mana a fita daga hanyar manzannin Allah ma gaba daya salawatullahi wa salamuhu alaihi yace wala ubiyannahum ajma'ina kuma dukkanin su sai na halakar da su yadda ni ma aka halakar da ni to su ma duk gaba daya sai na halakar da su to kun ga wannan abin da shedan ya faɗa da yawa daga cikin mun bawa shedan dama kuma ya samu abin da yake bukata ya ce zai yi abin da ba daidai ba a kanmu kuma mu da kanmu muka taimaka masa yake abin da yake yi waya asafa mala ce kamar bawushe ce ya kai co ya damuwa ya rashin jin daɗi laƙadid taba'uhu wa ata'uhu hakika tabbas su mutanen da kansu sun yi wa shedan biyayya kuma sun bi shi illa man i'tasama billahi wal ilayhi wanda ba su iya masa biyayya ba kawai zaka samu sai wanda suka iya fakewa suka iya samun kariya ne daga Allah madaukakin sarki wal ilayhi kuma suka fake zuwa ga Allah madaukakin sarki su kadai ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba kariya kamar yadda ya faɗa a cikin ayar illa ibadaka minhumul mukhlasina ko sai bayan ka wanda ka ba su tsari da kariya daga gare ka to su ne wanda malaki ishara a gare su zuwa a nan wajen ya ce waramar duniya halfa zahari kuma shi ne irin mutumin da ya jefar da duniya a bayansa shi ne za ka samu shaɗan bai samu wani tasirin a kansa ba ma'ana duniya a bayansa take ba a gabansa take ba an fahimci abin da ake nufi da duniya a bayansa take ba wai ya koma bayan duniya ya zauna ba ba abin da ake nufi ba kina a'a duk wani abu na kyalekyalen duniya da san duniya kallonsa yake a tafin hannunta bai shiga zuciyarsa ba a tafin hannunsa bai shiga zuciyarsa ba yakan nema abin da zai iya rayuwa da shi ya gyara gangan jikinsa ya gyara a wanda yake ɗaukar nauyinsu ya ciyar da kansa ya samu tufafin da zai sa daidai gwargwadon iko ya ci gaba da rayuwarsa kai kawai yadda Allah madaukakin sarki ajiye masa bai damu da sai ya tsaya tara duniya ba to wannan shi ake nufi wanda duniya tana bayansa abin da yake gabansa kawai shine dan me Allah ya halice shi bauta to wannan bautar ce a gabansa duk abin da yake duk abin da yake a duniya yana yin sa ne dan ya taimaka masa wajen ya bautawa Allah madaukakin sarki ko menene idan ka ganshi yana neman kuɗi wannan neman kuɗin da yake yana yin sa ne dan ya samu abin da zai taimaka masa yayi abin da Allah ya halice shi domin sa in ka ganshi a aiki a office to wannan office din da yake zama yana yin wasu shirye-shirye ne don ya samu abin da zai taimaka masa bauta wa Allah maɗaukin sarki duk abin da kaga yana yi taimako yake ne wajen bautar Allah maɗaukin sarki ba wai yana bauta wa Allah bane don ya samu me don ya samu abin da zai taimake shi wajen tara duniya wanda da yawa daga cikin mu haka muka zama eh bautar Allah mu muna yin ta ne domin ta taimake mu wajen samun abin duniya ba wai muna samun abin duniya bane don ya taimake mu wajen bauta wa Allah maɗaukin sarki malam yace ولقد صدق عليهم ابليس ظنه سيكا wannan ayar take cikin suratul sabai Allah madaukakin sarki ke cewa walaqad tabbas wallahi haqiqa shine abin da walaqad take nufi ga lamul qasmi ga qad litawkidi wallahi tabbas haqiqa saddaqa alaihim iblis zannahu shedan ya tabbatar ya gasgata zatan da yayi akan su suwaye su din mu kenan yan adam gaba ɗaya mu tun daga kan mahaifinmu annabi adam har zuwa yanzu Allah ya ce fattaba'uhu sai suka bi shedani shedan ya tabbatar ya gaskata zaton da yayi akan mutane sai mutane suka juye ta hanyar bin sa illa fariqan minal mu'minin Allah ya ce sai wasu ɗan tsirari ɗan tawaga ɗan kaɗan daga cikin mu'mini sune ba su bi shedan ba malaman tafsiri kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin sai yake cewa wannan ayar ta sauka ne lokacin da shaidan ya yi alwashi ya ci buri ya faɗi maganganun da zai faɗa a gaban Allah maɗaukakin sarki a kan lalle ya ɓatar da annaba adam da ‘ya'yansa yadda abin da zai faɗa la'ugu yannahum ajma'ina kamar yadda ya faɗa la'u zai na laufil arzi wa la'ugu yannahum ajma'ina bayan ya gama duk abin da zai faɗa Allah maɗaukakin sarki ya ce a Allah maɗaukakin sarki ya ce masa to akwai bayina da na keɓance to abinda shaitan ya fara yi shine ya gwada sa'arsa shine akan annabi adam da kuma matarsa hawa shine bi su cikin aljanna yasa suka tsinki wannan bishiyar da Allah madaukakin sarki hana su ci to lokacin da annabi adam da hawa suka tsinki wannan bishiyar suka ci sai Allah madaukakin sarki ya musu hukuncin sakko da su kasa aka baro da su cikin aljanna aka dawo da su doran kasa to malaman tafsiri suka ce sai sai aka sakko da su tare da shaitan saboda haka shaitan sai ya biyo su da shaɗan ya biyo su shine abin ya masa daɗi abin da ya alwashi zai aikata da shaɗan zato yake zai iya ko ba zai iya ba da faɗa ya a lokacin bai gwada ba da ya ce wallahi sai na halakar da su sai ne musu kaza a lokacin ya gwada bai gwada ba zato yake zai iya ko ba zai iya ba amma da ya yanka ya ga jini shine sai ji daɗi sai ya ce to lallai tunda ya iya halakar ya iya kautar da iyayen ya ce to 'ya'yansu suka fi rauni su ya fi cancanta mai kautar da su ya ce saboda ka babu wanda zai daga kafa a cikin hayan gaba daya duk su masu ya halakar da su mu kenan gaba daya ce duk sai ya halakar da mu gaba daya shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to kamar yadda ibn kasir ya kawo Allah maɗaukakin sarki ya ce to ya ɗau alƙawari ko duk wanda ya tuba daga cikin 'ya'yan annabi adam Allah madaukakin sarki zai gafarta masa eh in dai mutum zai yi laifin shaidan zai kawatar da shi ya tuba Allah madaukakin sarki zai yafi masa wannan abin da ya aikata wannan asar ne da aka kawo a Jamal ibn Kathir ya kawo shi daga Mujahid ibn Jabar da kuma Al-Hasan al-Basri Allah madaukakin sarki musu rahama gaba daya shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa laqad saddaqa alaihim iblis dhannahu kaga sun tabbatar shedan ya tabbatar da zaton da yi akan su zai iya halakar da su ko ba zai iya ba zai iya wasu malamai suka ce a'a ba akan annabi adam kadai ai take bayani ba da mata sawa a'a dukkanin mu gaba daya lokacin da shedan yayi alwashi a gaban Allah madaukakin sarki sai ya halakar da mu gaba daya a lokacin babu kowa daga annabi adam ne kadai sai matarsa annabi adam ne kadai sai matarsa a lokacin to amma yanzu fa lokacin da Allah madaukakin sarki ya sauko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alqur'ani lokacin da alqur'ani yake sauka daga lokacin da shaidan ya wancan alwashi zuwa wancan lokaci da aka sauka da alkur'ani mutane maliyan nawa shaidan ya iya samun damar halakarwa suna da yawa ba za su irgu ba to shine Allah madaukakin sarki ke cewa lallai shaidan ya tabbatar da zatansa akan mutane ma'ana alwashin da ya dauka sai ya halakar da su kuma sun bashi dama ya tabbatar da zatansa akan su fattaba'uhu sai gashi sun washe dan biyayya sun ba abubuwan da yake so illa fariqan minal mu'minina sai yan kadan daga cikin mu'minai sune ba su washe dan biyayya ba Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin su malai ce walau arafa an-nasu haqiqatad dunya da a ce mutane sun san haƙiƙanin yadda duniya take ainihin mecece duniya yadda Allah madaukakin sarki da ya halicce ta ya ajiye ta irin darajar da ya bata ko kimar da ya bata ko kallon da Allah yake mata ma aqamu laha waznan da ba su tsaye mata da wani ma'auni ba da ba su rinka dora ta akan wani ma'aunin da za su auna ta akai ba ba ta da nauyi ko kaɗan da za su dora ta akan wani ma'auni ballanta na hasa auna ta wala ja'alu laha fi qulubihim makanan da ba da ba kuma su aje mata wani guri na musamman a cikin zukatansu ba eh da Allah ya zuciya a cikin zukatan mu duniya tana da guri ko ba ta da guri tana da guri eh zukatan mu yanzu cike cike da abubuwan duniya yanzu wasu daga cikin zukatan ma idan ka kasa su kashi biyu kace da abubuwan da suka shafi lahira da abin da suka shafi duniya wani zai rinjaye ba haɗi mun fa kallon duniya galibi akan abin da ya shafi lahira malai ce to da mutum ya san hakikanin duniya yadda take da bai sama mata gurbi a cikin zuciyarsa ba duniya ba ta da gurbi a cikin zukatan bai kamata a ce duniya ta samu gurbi a cikin zukatan ba me yasa saboda kaskancinta da rashin kimarta da rashin darajarta a wajen Allah madaukakin sarki da ya halicce ta malici wala ala alsinatihim dhikran da bata samu wani ambato akan harasanansu ba da duniya bata samu wani ambato mutsamana ta maganganunta ba a tsaya ta tattauna akan duniya amma yanzu tan mu kusan kashi 99 akan me muke yanzu akan duniya galibi tattaunawa mu akan duniya to da a ce mun san kima duniya tattaunawa mu akan duniya bai kamata a ce mun zauna muna yi ba malici wallahu khaliquha Allah madaukakin sarki da ya halicce ta qad bayyana haqiqataha shine da kansa subhanahu wata'ala ya bayyana mecece ita duniyar faqala ya fada a cikin littafin sa mai tsarki yace ilamu ku sani ya ku halittu gaba daya annamal hayatud dunya kadai yadda rayuwar duniya take in kana so ka fahimci mecece rayuwar duniya daga farkon ta zuwa karshen ta naka ce farkon duniya zuwa karshen sa daga farkon rayuwar ka zuwa karshen ta kenan kai shine karshen duniyar ka da farkon duniyar ka haka ne ko yawwa kowa farkon duniyarsa da ƙarshensa shi ne iya rayuwarsa kai to farkon duniya da ƙarshe yadda take in kana so ka fahimce ta sai Allah da kansa subhanahu wata'ala ya buga mana misali yace la'ibun wala haw yace wasa ne kawai da wargi duk rayuwar duniya haka take in dai rayuwa ce ta cikin duniya ba abin da ya shafi janibin Allah madaukakin sarki ba rayuwar duniya abin da zaka tara abin da zaka samu wannan dukkanin zaga wasa ne da wargi wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wasa da wargi shine ci da sha kawai ya a ci a sha wasu malamai suka ce abin da ake nufi da la'ibun wala haun la'ibu shine irin wasan da kananan yara suke yi allahu kuma shine irin wasan da wanda suka tasa manya suke yi ina fata an fahimta to ma'ana dai duniya bai ce gaba ɗaya wargi ce kawai da abin da aka ce maka da Allah wani kafiye wargi kaga a matsayin kana ba ai baka ji dadi ba to duk duniyar haka Allah madaukakin sarki ce mana gaba ɗayan ta la'ibun ce wasa ce wala hawan da kuma wargi sannan ce kuma wazinatun da au da ado da kawa da kokarin ado da kawa
mai ne kare za mu ci gaba kawai
Allah subhanahu wata'ala ya ce ado ne kawai da kawa wa tafahurun bainakum da kuma kokarin yi wa juna alfahari kokarin yi wa juna alfahari akan abin da ya shafi ita duniyar alfahari akan nafika kaza alfahari akan nafika kaza alfahari akan nafika kaza wannan shine abin da rayuwar duniya take kunshe da shi wa takafurun fil amwali wal auladi da kokarin a gasa da rigegeniya wajen tara duniya shine at-takafur ina kokari na riga ka kai ma kana kokari ka riga ni tara dukiya da yaya kawai ya kasance na fi ka yawan dukiya ya kasance na fi ka yawan me yaya wannan shine kullun abin da muke tanafusi a kansa shine abin da muke gasa da rigegeniya a kansa Allah madaukakin sarki yace kamathali ghaifin kamar ruwan sama ne al-ghaif shine ruwan sama a'jabal kuffara nabatuhu wanda a shi ruwan saman da yazo sai ya kayatar sai ya burge a manoma shukarsa sai ta burge manoma al-kuffaru anan wajen ana nufin az-zurra sune masu noma kenan ina fata an fahimta an ambace su al-kuffar ne saboda lafazin al-kufru a larabci abin da yake nufi shine at-taghtiyatu shine rufe wani abu shi ne ka rufe wani abu an ce musu kafare ne saboda suna haka ƙasa su sa iri a ciki su mayar su rufe ina fata an fahimta shi ma kafiri na asali an ce masa kafiri ne saboda yana me yana rufe addinin musulunci ya lullube shi ya ɗauko shirka da haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani ya bayyana shi shi sa aka ce masa kafiri saboda asarin kalmar al-kufr a larabci shine lullube wani abu saboda ka Allah maɗaukakin sarki ce kamar sali ghaisin a ajabal kuffa nabatuhu kamar ruwan sama ne da ya sauka sai shukar da ta fito sai ta ƙayatar da manoman da suke kallanta me yasa ta ƙayatar da su saboda za ku ga ta yi kore gwanin ban sha'awa mai daɗin gani a ido so da duk wanda ya gani zai ji daɗi duk lokacin da kai shuka idan kai manomi ne ka je gona ka ga shuka ta fara fitowa ta yi koren nan da Allah ya mutum yake ji a ransa daɗi yake ji to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya ba misali a kansa summa yahiju ana nan ana nan wannan shukar sai kaga wata rana bayan ta yi koren nan ta yi kyan gani sai ga ta fara kuma mai bushewa eh sai ga ta fara bushewa ma'ana ta ɗauko mutuwa kenan musfarfatarahu musfarran sai ka ganta ta fara canzawa zuwa fatsi-fatsi duk shuka da take koriya kuma sai ka ga ta fara yin fatsi-fatsi mai kenan ta fara yin jajajaja ta ɗauko mai kenan ta ɗauko mutuwa fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman ana nan kuma sai ka ga wannan shukar ta mutu gaba ɗaya ka neme ta karasa ta riddige haka rayuwar duniya take yan uwa haka rayuwar duniya take ta taso kana ɗan ƙarami lokacin da aka shuka iri kenan kana ɗan jariri idan aka shuka iri shine lokacin da lokacin da aka ɗauki cikin mutum kenan lokacin da ƙasa take kumbura lokacin da mace take ɗauke da cikin ta kenan lokacin da ta fara fitowa ta ɗan fito da kai to lokacin da aka haifi yaro yana ɗan jariri kenan to hankali shukan nan take girma kamar yadda kai ma kake girma a hankali a hankali har mutum ya girma kaga shuka kafafuwanta sun tsaya a cikin ƙasa sun kama ƙasa sosai to kaga lokacin da mutum ya fara girma kenan eh har shuka ta yi kore shar ta girma gwanin ban sha'awa ga masu gani kaga lokacin da mutum ya girma kenan sosai da sosai har mutum kuma ya fara tsufa ya kwantare tun yana tafiya tsaye kaga ya gicciye gabas ko yamma ko haka ko baya ko gaba haka ba haka bane da kana tsaye sai ga mutun ya fara juyewa haka rayuwar duniya take ita ma shugar haka take ana nan ana nan yanzu shugar da ake wannan damuna in ka je wani lokaci sai ga neme ta karasa haka rayuwar duniya take gaba ɗayan ta shi sa Allah madaukakin sarki ya kiraye ta mai kawai wasa ne da wargi gaba ɗaya sai Allah madaukakin sarki ya ce wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan a lahira abubuwa guda biyu ne akwai azabun shadidun akwai azaba mai raɗaɗi ga wanda mai suka bi irin wannan ƙyalƙyalan na duniya suka bi irin wannan wasa da wargi na duniyan ya kasance su ne abin da za su aiwatar a cikin rayuwarsu ta duniya to suna da azaba mai raɗaɗi don sun kauce harin Allah maɗaukakin sarki sannan kuma maghfiratun min Allah wa ridwan akwai kuma gafara ta musamman daga Allah maɗaukakin sarki da kuma yardarsa wannan kuma ga wanda suka yi mai suka yi biyayya ga Allah maɗaukakin sarki kenan ga wanda suka ƙi yadda da wannan ƙyale-ƙyale na duniya da wanda suka kiyarda da wannan takara da rigegeniya da ake wajen neman duniya da wanda suka kiyarda su yi gaba akan abin da ya shafi duniya su kuma Allah madaukakin sarki ya musu tanadi na gafara ta musamman da kuma rahamarsa ita ce aljanna Allah ya samu daga ciki Allah subhanahu wataala ya ce wa mal hayatud dunya to ku sani duk rayuwar duniyar gaba ɗayanta mecece ita ya take ba wata ababa ce illa mata'ul ghurur face sai wani dan jin daɗi kuma ɗan jin daɗin da yake ruɗarwa. Allah maɗaukakin sarki da kansa da halicci duniya haka ya gaya mana. Rayuwar duniya gaba ɗaya ba ta kasance ba sai ɗan wani jin daɗi, jin daɗin ma kuma mai ruɗarwa. Duk abin da aka ce wani kaza zai ruɗe ka ake nufi da kai, zai kai ka ya baro ka kenan. Eh idan ka ji Bahaushe ya ce zai kai ka ya baro ka me yake nufi abu ne mai kyau? Ba abu ne mai kyau ba. Wani abu kaza zai ruɗar da kai, ko kana ruduwa da abu kaza abu mai kyau kake yi ba abu mai kyau kake yi ba to Allah subhanahu wataala da kansa ya gaya mana cewa rayuwar duniya wani dan jin daɗi ne ku duba yadda Allah ya ce mata'un wannan na kira ce littaqalil an kawo na kira idan an nuna jin daɗin dan kaɗan ne duk wani jin daɗi da ka sani na duniya na ci ko na sha ko na zama ko na sawa ko na kwanciya ko na kaza wallahi dan kaɗan ne dukkanin jin daɗin gaba ɗaya sai ka samu jin daɗi na minti biyar minti goma minti ishirin kayi da yawa kai awa ɗaya ba wani jin daɗi mai ɗorewa a duniya gaba ɗayansa babu ko akwai wanda zai ce a awa ishirin da hudu gaba ɗaya daɗi kawai yake ji a rana ɗaya babu shi wallahi babu idan ya ji daɗi na ɗan wani lokaci wani lokaci kuma sai ka samu ya ɗan rabar jin daɗin na kuna wani lokaci yanzu ka ɗauki abinci idan ka ci abinci a cikin cikinka da zarar ka gama tonarsa ya shiga ciki na jin daɗin kana jin daɗin lokacin da kake taunarsa ka ji gardi ko ka ji zaƙi ko ka ji tsamatsamansa shi ne fa jin daɗin amma da zara ya je makogwada za ka ji daɗin nan babu babu haka nan abin sha shi ma haka yake haka nan wajen kwanciya idan ka tifa ka tafa ta kowa laushi idan tausa ka tifa ka take maka da zara ka tashi da kanka tifa ina tausar an gama an gama babu idan abu ne da ya shafi mata ko abin da ya kama da haka da zarar ka biya bukatar ka ina jin daɗin yake babu sawa'un nau'i ne na halak da ka sa kanka a ciki kuma na haramun duka kana gama biyan bukatar ka babu gaba ɗaya saboda ka duk wannan jin daɗin da zaka yi Allah madaukakin sarki ya tattare mana shi dake ce duk rayuwar duniya jin daɗi ne dan kaɗan kuma kai da kanka ka duba ga jin daɗin ne dan kaɗan Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace fal hayatu la'ibun wa lahawun wa zinatun tabbas farayuwa wasa ce da wargi da ado kawai wal aqilu man ja'alaha mazra'atan lil akhirah mai hankali da tunani wanda shine ya sanya duniya wajen girbi dan dan abin da zai samu a lahira ya sanya duniya guri ne da zai yi girbi dan abin da zai tara a lahira ma'ana ba wajen abin da muke nan ba wajen miƙe kafa ba ولذلك نادانا الله تعالى بعد هذه الآ... بعد هذه الآية فقال shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya kira mu dukkan mu gaba daya bayan wannan aya da magabatar sai yace sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yirgege ku yirgegeniya ku yi ku yi tsere ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga wata gafara ta musamman daga ubangijinku wa jannatin sannan ku yirgegeniya wajen samun don samun wata aljanna irin aljannar da ardu hassamawatu ko kuma ardu haka ardu sama'i wal ardu fadin wannan aljannar shine fadin sammai da kasai gaba daya a ce fadin inda za a saka a lahira shine fadin sammai da kasai gaba daya ba fadin duniya da kake ciki ba a sammai da kasai duka naka ne kai kai kadai kawai to ka kwatanta ga jin dadin duniya don mutanen duniya yanzu gaba ɗaya babu wanda shi kaɗai ke mallaka duniya gaba ɗaya babu shi ko akwai shi babu wanda yake mallaka ƙasarsu ma duka a ce duk ƙasarsu tashi akwai babu to amma a lahira sammai da ƙasai faɗin sammai da ƙasai duka naka ne kai kai kaɗai eh kai kake mallaki da shi kai kake umarni da hani a wajen sai abin da kace za a yi to dan Allah dan me zaka bar wannan dan me zaka bar wannan da dan wannan abin dan me rudin shedan kenan rudin shedan kenan Allah madaukakin sarki ce a uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli an tanadi irin wannan aljanna ne kawai dan waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa wa kama hazzarana Allahu min ad-dunya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ja hankalinmu ya fadakar da mu ya tsoratar da mu game da abin da ya shafi duniya hazzarana minha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aidan haka nan manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma bai kasa a gwiwa ba wajen tsoratar da mu da jan hankalinmu wajen gudun abin da ya shafi lamarin duniya wanda shine zamu tashi akan sa gobe insha Allah ta'ala zamu ji irin tsoratarwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mana shi ma akan duniya Allah madaukakin sarki ya samu dace zamu dakata anan insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah
Thank you.